من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى سادك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum ‘yan uwa masoya manza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, to ina yi maku albishiri da cewa insha Allahu a cikin wannan karatu na mai albarka da muke aiwatarwa a irin wannan rana ta Juma'a ma'ana sha shida ga watan Fabrairu a miladiya annabi Isa dubu biyu da ashirin da hudu. wanda ya daidai da shida ga watan sha'aban a hijira annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina a alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar. To insha Allah muna muku bishara da fara littafin mai albarka wato littafin Muhammadul Busiri a wanda yana ɗaya daga cikin littafin da aka yi ba annabu annabinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma shi wannan littafin Muhammadu Busiri ya yi shi ne a bisa tsarin asira almanzuma ma'ana tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya yi shi da yabo ne da kuma tarihin manzan Allah kamar yadda duk wanda yake karanta diwani ya san diwani shi ma maulana shau ibrahim radiyallahu anhu ya yi diwani ne a bisa irin wannan tsarin za ka samu diwani da yabon maza Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da kuma tarihi to shi ma wannan littafi na hamziya a takaice to shi ma na muhammadu busiri da muka karantawa shi ma a bisa wannan siyakin ya tai da shi saboda haka masu sauraro ina yi ma kowa fatan alhairi da kuma a rika kasa kunne a kuma rika duba littafi domin ba mamaki dan iya abin da Allah ya sanar da mu din za mu faɗi ba mamaki mai neman ilimi ya samu karuwa ta wannan hanyar ko da bai in dai zai rika bin shafin da kuma inda ake sa karatun insha Allah zai iya koyon littafin hamziya a cikin wannan to za mu fara insha Allah za mu rera waƙar sannan kuma mu dawo mu fassara mala ya ce bismillahir rahmanir kai fatar qaruki ya kal anbiya ya sama azmada wa la tahasama lam yusawu ka fi ulaka wa qad hada sanan min kadunahum wa sanahu إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأدواء لك ذات العلوم من عالم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء لم تزل في ضمائر الكون تؤتار لك الأمهات والآباء ما مضت فترة من الرسل إلا أثرت قومها بك الأنبياء تتباهى بك الأسور وتسهو بك ألياء بعدها ألياء وبدا للوجود منك كريم من كريم آباء كرماء نسب تاسب الأولى بأولاه قلدنا نجومها الجوزاء حبذا إجد سودج وفهار أنت فيه اليتيمة الأسماء صل يا رب ثم سلم على من هو للحق رحمة وشفاء ما لا يفارى دتشوى كيف الأنبياء سيعزائي النباوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تركا سهوهوى رقيك إذن هوهوى بطينك يا رسول الله أي الله سبحانه وتعالى دام يا بنتا manzo Allah ya tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ne shugaban annabawa baki da to ta ya za a yi annaba su ce za su yi hauhawar daraja da kuma hauhawar ɗaukaka irin hauhawar darajar ka ya Rasulallah. Wannan tambaya ce kaman istinkarul ifhami kaman tambaya ce amma dai tambaya ce wadda kurin amsar ta kai da za kai da kanka zaka ba kanka ansa mai karatu ba yadda za yi hakan ta kasance ya sama'an ce ya sama ma'ana ya ɗaukaka ma'ana wala ta sama'u wacce wata ɗaukaka ko wata sama bata yi gasa da ita ba a wajen tsayi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ai idan muka ɗau ayan Qur'ani da Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa wa iz ahazallahu a cikin Ali Imran ko wa iz ahazallahu misaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bi wa la tansurunna qala qala a'darartum وأهزتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فأجا وانا آية تائسة تنونا منا أنما صلوات الله وسلامه عليه أسو كان سيدة سكرك على قولي دا الله مدوك جنساركي a bisa cewa idan manza Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya zo yana mai gaskata da abin da suke tare da shi za su yi imani da shi sai da suka buga wannan maganar tam suka tabbatar ma Allah haka sannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su a cikin manzanci kaga kenan annabawa salawatullahi alaihim wa salamu kaga ɗan sharan fage ga annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi amma Allah madaukakin sarki yake cewa faman tawalla ba da zalika fa ulaika humul fasiqun ko saboda matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa duk wanda ma juya ba daga cikin annaba gaba ɗayan su bayan wannan alƙawarin da aka ɗauka da shi to Allah ya kira shi da fasiki to kaga kenan ya za a to mutumin da sai da suka buga stamp su annabawa akan cewa sun ɗau alkawarin da Allah game da shi to ta ya za a ce za su ɗaukaka irin ɗaukakan matsayin shi kaga ba zai yi ba amsa kenan lami sawuka mana ya ce ba su daidai da kai ba fi ulaka a cikin ɗaukaka ka ya rasulullah wane mutum wane mutum ai dun ai ai wannan me ma zan ce an ko da aka ce annabi ibrahim alayhi salam a bisa tsarin annabta duk da dai ba wani nassi da ya faɗi haka ƙarara ko awa a bisa cewa tsarin annabta annabi ibrahim halilullahi ko shi ne na biyu a wajen matsayi na annabta an fahimta shi ne na biyu a wajen matsayi na annabta wallahu alam to shi annabi ibrahim salawatullahi wasalamu alaihi ko da aka ce shi ne na biyu amma ai wannan dunu wasu da fayin ne lazim wa makana ai ba wai ai ba wai matsayin da ba ne nisan yana da tazara an fahimta shi ne ce sanan wani haske wasa na'u da ɗaukaka minka naka ya rasulallah wa kar hala hakika ya tsare dunawar tsakaninka da su wai da haskenka da ɗaukakarka ya rasulallah sun shiga sun tsare ba za su taɓa bari annaba wani daga cikin annaba ya riske ka ba har ya kai matsayinka ai har abada sai mala ce inna ma masalu su fatika ai iyaka dai sun zo ne kurin su misalta sufofinka linnasu ga mutane kurin sun zo sharar fage amma kai ne annabi hakikatan hakikanin annabin ƙarshen zamani sun zo dai su su ma sharar fage mala ya ce kama matsalan nujumal ma kamar da yadda ruwa ke musanta taurari kaga ai yanzu da za a ce misali da daddare bari a ce lokaci irin na bazara sanda babu wani hazo a sama ko wani girgije a ce da daddare a ce ga ruwa na a wani mazubi ko ƙwarya ko a bakin wani tafki to insha Allah idan ka leka cikin wannan zaka ga taurari taurarin da kake gani a sama za ka yansa a wannan to amma dan Allah hakikatan wa'annan na cikin ruwan su ne taurarin kaga ba su bane na saman su ne taurarin to misalin annabi sallallahu alaihi wasallam har kenan da sauran annaba ce laqabatul ulum Muhammad al-Busiri ya ce ainihin ilimomi suna a wajenka ya Rasulullah ainihin ilimomi suna wajenka min alamil ghaib na'am anta misbahu kulli fadlin ce kai ne fitilar da ya suka dukkan wani fifiko duk wani annabi mai daraja ko wata ɗaukaka ko wata mu'ujiza ko wani abu matsayi da wani annabi yake to kai ne fitilar da ta haskaka wannan fifikon da falalar da darajar tashi wanda ya ce fama ta zurul adwa'u to haska ke jam'in dau'u kenan to irin waɗanda haskaka ba sa tawwa ba sa gangarwa illa an daurika sai daga haskenka wai ma'ana duk wata mu'jiza ko wani haske da aka samu to ya rasulullah duk wata mu'jiza da wata daraja da wani annabi ya samu a takaice daga wajenka ya same ta to shine mala yace lakazatul ulum ainihin ilimomi suna wajenka min alamil ghaib za ma a iya bari min alimin gaibi za a iya bar shi ba sai an gyara ba duk zai dauka idan ka ce min alimin ghaib daga daga in ka ce min alimin ghaib daga masanin gaibi shine Allah ai dama daga Allah a ilmomi suke ko sai ba manzo Allah sai da aninta Allah su tabbata in ka ce kuwa min alimin ghaib daga can alamin zaf lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci kwaya halitta ko ya cusa ta ga annabi Adam alaihi salam to tun irin wannan lokacin wai ilmomi a wajenka suke ya Rasulullah wai min al asma'u duk daga wa'annan ilmomin naka ne duk sanin sunaye ya zamo ga Adam ga annabi Adam ko ko wa allama Adam al asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين كو الله مدوكاكين ساركي ya sanar da annabi Adamu sunaye ko baya sanar da shi sunaye sannan Allah madaukakin sarki sai ya bijirar da su a wajen mala'iku ce ku bani labarin sunayen wa'innan abubuwa idan kun zamo masu gaskiya ko قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم sai suka ce ko mu ba mu da wani sanya ubangiji sai abin da ka sanar da mu hakika kai masani ne kuma mai hikima gwani amma a ƙarshe ne ya faru Allah ce kada ya adama an bi on bi asma'im falan ma an ba on bi asma'im qala alam aqullahu aqulam aqullakum li a'lamu ghaiba samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumuna ko a ƙarshe dai to a takaice dai mahallin shayi magana sunayen abubuwa da annaba adamu ya faɗi ma mala'iku har suka san sunansu to duk daga ma ilimin manza Allah ne to mana ya gama faɗi mana kenan asalin manza Allah to yanzu kuma zai gangaro wajen maganar nasaba shine mala ya ce lam tazal baka wuce ba ya rasulullah fi irin kawai tana a cikin tsatsan halitta ko tutar lakar ummahat ana zaɓa maka iyaye mata su ne ummahat ana zaɓa maka wal'aba da iyaye maza duka yadda aka yi ƙwallare aka zaɓan masu ba daga kowane irin tarkacen mutane ko wani wata nasaba ba sai da aka zaɓo domin mai tarihi yana cewa ko ya ƙirga kakanni mutum ɗari biyar daga ɓangaren uwa na annabi haka ɓangaren uba to amma wata zina daga cikin irin zinar jahiliya ba ta shafi ɓanza Allah ba a cikin nasabarsa duk yadda zamanin yake komin lalla za ka ga duk tsatsan da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito to lallai zai zai fito ne daga tsatsan mutanen kirki duk lallacewar zamani ba a cewa babu na Allah kuma dama hadisin manzo Allah ne harastu min nikahin wa lam ahruj min safahin na to daga aure ne ban hito ta hanyar zina ba to kaga Allah ne ya riga ya yi wa manzo Allah wannan zati sallallahu alaihi wasallam sai ma madan fatratun malam ya ce wata tazara bata wuce ba irin tazarar da ake samu tsakanin aiko wani manzo da wani manzo mina rusul daga manzanni malam ya ce illal anbiya'u sai annabawan wannan lokacin basharar qauma hajika sun yi ma mutanensu bishara da zuwanka sun ce to lallai akwai wani manzo yana nan isowa kamar ayar da muka karanta ko sai ya nuna cewa kamar irin annabi isa alaihi salam an shi ma wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi min ba'di ismuhu ahmad to kaga misali kenan ko to lallai sun yi ma mutanensu bishara da zuwanka mana ya ce al'usur zamuna tattabaha suna yin alfahari duka da kai ya Rasulallah, zamuna suna yin alfahari da manzan Allah, to ai dole su yi alfahari, domin tun da aka halicci duniya babu wasu kwanuka da suka kai darajar waɗannan kwanukan shekaru sittin da uku da manza Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya rayu a cikinsu. Ka ko dole waɗannan kwanukan su alfahari. Ai jan sun fi sauran kwanukan duniya. Ba su kai sauran kwanukan duniya gaba ɗayanta tun daga farkonta har ya zuwa karewarta ba za su kai darajar waɗannan kwanuka na shekaru da sittin da uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya a cikin su to kaga zamuna suna yin alfahari ma'ana da manzan Allah sai ce wanda su mun bika aliyahu kuma madaukaka suna ƙara ɗaukaka dama can madaukaka ne an fahimta tunda tarihi ya nuna cewa annabi taɓa hituwa daga tsatsan mutanen banza ba to ka madaukaka suna ƙara ɗaukaka duka da kai ba da bayan su alya wasu madaukakan su ma suna ƙara ɗaukaka to kaga dama can madaukakan ne to kuma ga babban mafi ɗaukaka ya zo a tsaba kaga dole a samu girma ko dama kuma mai ishiriniya yake cewa yana cewa a uwar farko an arba alatsi da asali shi ɗa ne maza Allah tsira da abinci Allah tabbata gare shi amma wanda ya daɗu a bisa tsarkin asalinsa shi reshe ne amma ya fi tushen an gane shi reshe ne ma'ana ɗa ne amma ya fi tushen da zara an fahimta shi ne ɗan amma kuma ya fi uban kamar yadda kalmar da ba ta da daɗin waɗi amma dole a haɗi tunda ai ya fi dan kuma duk uba ma ai yana so a ce ai ɗan shi ya fi shi sai dai idan aka wata magana aka ci kai yanzu wani ai kamar yanzu misali a faɗi wani shehin malami sai a ce kamar misali in faɗa kamar a ce Alhaji Ibrahim na shehu da ayar bauchi a ce ai yayi shehu da ayar bauchi shi shehu da ayar bauchi wani haɗi zai ci to amma magana ta girma a ma'anan magana sai ka ga magana ta yi wani irin ba daɗin wani to annaba a takaice maɗaukaka suna ƙara samun ɗaukaka da kai bayan su wasu maɗaukaka. Shi mana ya ce, wa bada karimun wani babban mutum ya bayyana, lil wujudi ga samamominka kai ne shi wannan babban mutum. Min karimin kuma ya fito ne daga jikin wani babban mutum mai girma shine Abdullahi. Aba'u shi ma iyayen Abdullahi ɗan Kurama'u su ma masu girma ne. Abdullahi Aminat radiyallahu anhuma. Yawwa, ai Abdullahi da Aminat an su ne ma jagororin aljanna wallahi. Yau idan ka ce wai aljanna ba Abdullahi ba Aminatu to me da ɗinta shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanzu misali ne a cewa ɗaya daga cikinmu nan wani ya samu wadata ya samu nufin asiri sai a ce iyayenka na raye duk kuma wannan wadatar inuwan wadatar nan kowa zai shigo amma iyayenka ba su shiga da Allah arzikin nan yayi amfani wallahi zai da shi shine sai ce to na samu dangana annabi tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi wani irin dangane ne bayan can ya ƙara ziga dangana ya ce misalin shi wani dangane ne tahassubul ula wanda za ka yi tsammanin ɗaukaka za ka yi tsammanin ɗaukaka jihulahu tare da adon wannan dangana saboda adon da shi dangana annabi ma'ana yana so ya nuna ma dangana annabi ya fi kowane dangane ya ce aljauza'u kai ka ce wannan tauraruwar ce ta jauza'u da hausa muna ce mata kaza da 'ya'ya haka haka ake ce mata kaga ita a sama take kasancewar ta a sama shin wannan ba ɗaukaka ba ce ɗaukaka ce to sannan kuma akwai wasu 'yan ƙanƙanan taurari duk suna nan sun kewaye ta idan ka kalla sai ka ga sai ka ga gun ya yi wani kyau ga ta a sama to kuma ga taurari nan sun zage ta to haka dangana annabi sallallahu alaihi wasallam kamar annabi shine jauzawa shi kuma dangana shine haka sauran baba uwa kaka wani wani wani wani haka shine sai ya ce habbaza mala ya ce madalla da kai ikidu madalla da wannan dangaren kai zance shi dangaren ne madalla ne ikidu su dadin abun wuyan shugabanci ko ka ɗauka ma manzan Allah ko dangaren to in ka ɗau manzan Allah to shi ne abun wuyan shugabanci shi dangaren nan na manzan Allah ya fi kowane dangane kenan da zara an fahimta wa fahari da kuma alfahari kamar misali a ce farka ce haka to ka za ka ga haka ga suna haka shi kuma ga kwandagen nan ma'ana kwaɗan sarka to maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shine kamar wannan abun wuya an fahimta a cikin dangana ma'ana ka ga yanzu a ce kamar sarka ta zinari ƙarshen adam ina yake kan wannan ɗan kwandagen wannan ɗan ɗan kwaɗan ai shi ne ainihin ɗaukakai ƙarshen kyan adam na yake to duka dangana annabi sallallahu alaihi wasallam duk mai kyau tunda a cikin sarƙar ba abin da aka ce bai da kyau amma dai ba abin da ya kai wannan kwandagen sai ce kuma an talati matul asma'u kai ne zinariya mara tamka fiye a cikin wannan dangana ya rasulullahi ma'ana ka fi kowa salli ya rabbi sun masallim alaman huwa lil halki rahmatun wa shifa'u na'am to alhamdulillah to za mu rika bin lisanin ya a bisa tahiyar shafi daidai insha Allah yawa insha Allah in dai ana yi in Allah da za a kai gun to saboda haka wannan kaman ka amanta wannan karatun da muna koya shi ne iya fahimtar dama haka ilimi yake wani ya fi wani haske to wannan muna koyarwa ne iya fahimtar mu abinda muka faɗi a daidai Allah Ubangiji ya sa mu duka bi tarayya a cikin lada abinda muka kuskure Allah ya yafe mana ko ba dai zan gushe ba na yi godiya ina ƙara godiya ga waɗannan zaratan matasa masu tsayuwa da malam zaharaddini da malam awwal duk inda za ka ga ana irin wannan hidimar ta alhairi wallahi za ka ga cewa za ka same su a wajenta ba biyansa ake mansu datarsu lafiyarsu duk suke wa'innan hidindimin to ubangiji Allah ya sanya ma kowa albarka Allah ya ƙara ma kowa himma da ɗaukaka a cikin nemansa don alfarman manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk